الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi uku ga watan jima'a sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na ɗaya za mu shiga darasi na biyu a wannan sura mai albarka sura ta ashirin da tara suratul ankabut muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da zamu za mu tashi aya ta goma insha Allah na'am ta tara ko
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Allah madaukakin sarki yace wa minan na wallazina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na kwarai Allah madaukakin sarki yace la nulkhilannahum fi salihin za mu shigar da su cikin nagartattun bayi to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana wato sifar wasu daga cikin munafikai to mala yana cewa yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukaththibin Allah zai ci gaba da magana wasu sifofin wasu mutane da cikin masu karyata Allah da manzonsa. Alladina yad'auna al-iman, waɗanda suke riya imani a baki bi alfinatihim da haratansu wa lam yathbut al-iman fi qulubihim. Alhalin imanin bai tabbata a cikin zukatansu ba. Bi annahum idza ja'atuhum fitna wa mihna fi dunya domin da zarar sun shiga wata jarabawa a wannan duniyar. Eh takadu anna hadha min nikmatillahi ta'ala bihim. sai ta riya cewa wannan kawai azabtar da su Allah madaukakin sarki yake so yi fartaddu anil islam wannan abin sai za su yi da su fita daga musulunci idan Allah yake wa minan nas daga cikin mutane akwai waɗanda man yaqulu akwai masu cewa amanna billahi mun imani da Allah madaukakin sarki amma matsalar su fa idza udiya billah da an cutar da su a addinin Allah da sanadiyar addinin Allah akai musu rauni ko aka gaya musu magana ko aka yi wani abu da ya bata musu rai ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai su kwakarana su maida jarrabawa da mutane suke musu fitinanta su da mutane suke yin tsaye da azabar Allah su maida su kwatan kwatin iri daya sai Allah yake wala in ja'a nasrun min rabbi amma da zarar nasara ta zo daga ubangijinka la yaqulunna sai ka ji suna cewa inna kunna ma'akum sai ce mu'minai ai muna tare da ku mu dinnan da kuke gani ba komai a tafarkin ku muke Allah yake a walaysa Allahu bi alamin fi sururil fi sururil alamin sai Allah madaukakin sarki ba shine mafi sanin abin da yake zuka a tanta da kai ba ko shakka babu shine wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu sai ce da sanan Allah zai bayyana mun ja yin bayanin wannan tun a farko wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ba sani ba domin Allah ya sani zai bayyana wala kiya za a yi kowa ya gansu shine wannan gurin wala alamanna Allahu alladina amanu da sanna Allah zai bayyana waɗanda suke yi imani wala alamanna almunafiqin kuma da sanna zai bayyana munafikai da gaskiyan su sai Allah yake وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Allah madaukakin sarki yace wa qala allazina kafaru sai waɗanda suka yi kafirci su ce ko suka ce lil ladina amanu suka ce waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku zo ku ba hanyar mu wai kafirai ne ke kiran waɗanda suka yi imani cewa ku zo ku bi namu tafarkin wannan min khadayakum duk zunuban da kuka yi gaba ɗaya za mu ɗauki ko me kuka yi wa Allah mun ɗauki ba komai wa ma hum bi hamilina min khadayahum Allah yake ba za su taɓa ɗauke musu zunuban su ba min shay'in na komai daga cikin zunuban da suka yi ba abin da za su ɗauke innahum lakazibuna ƙarya suke yi waccan kalmar da suke faɗa ta baki ce kawai ba za su ɗauke musu nauyin laifuffukan da suka yi ba cewa su Allah ba zai kama su da komai ba kawai shi kenan in ba laifin suka yi wa Allah to su sun ɗauka azabar da za a yi musu za a yi musu su sun ɗauka a yi musu ba sai an taɓa wa'yancan ba sai Allah yake ƙarya suke da ba shi suke faɗa sai Allah maɗaukakin sarki ma yake kai ya ƙulu ta'ala mukbilan an kuffari ƙurai wannan magana ana ba da labarin kafiran ƙuraishawa ne saboda suna gaya waɗanda suka yi imani suka ba hanyar tafarki na shari'a suka bi addinin daidai cewa kun ga bayan Allah duk zunubin da kuka yi ku kyale wannan addinin ku zo ku bi namu tafarkin idan kuka dawo kan namu tafarkin za mu dauke duk ata muku laifuffukan ku in kana tilakum ata mu bi zalik idan hakan ya zama laifi a dawo wanda kuka yi namu addinin to mun dauka duk azabar da Allah zai muku mun ara kamar yadda wani yake cewa ifa'al hadha wa qadi'atuka fi raqabati kamar yadda wani a cikin laraba da yake batsa sai zo ce an ce kaza ba kyau sai ce ka ga kai zo kai duk zanubin da za ka yi a bani eh zo kai ba dai kaza an ce shan giya ne ba kyau ba sha duk zanubin naka ni a ban haka suke yi da ka suka timbaza to shine Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana yana mai karyata cewa wa ma hum bihamilina min khatayahu wannan abin da suke faɗa ba iya ɗaukan laifuffukan su zafi ba min kai inna wani abu innahum lakadibun ai fi ma qalu karya ce dangane da abin da suka faɗa innahum yahmiluna an ulaika qadaya fa innahu la la yahmilu ahadun wizra ahadin ai ba wanda zai dauki laifin wani Allah ce wa a cikin surati Fatiha wa in kana muskalatun ila himliha la yu'man minhu shay'un walau kana za qurba sannan ya faɗa wani a suratul ma'arij wala yas'alu hamimun hamiman yubassarunahu to sai Allah ya ce wala yahmiluna asqalahum وأتكالا مع أتكالي إنكما إخبارا عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنا بعد الأبار ما سكر زوا كافر في دبتا أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم Allah ya ce wanda suke kira zuwa ga bata da kafirci ranar alkiyama za su yi bole fuffukan wa auzaran akhar da wani laifin daban bi sababi man azallu minan nas saboda waɗanda suka batar a cikin mutane shi wanda yake kira zuwa ga bata wannan ayar ta farko akwai tasa da wanda za ta zo ta yi nuna yi cewa bayan laifin sa ne na batarwa kuma akwai laifin wanda ya batar shi yana nan kar ka dauka wala ta zero wajiratun wajra ukhra bata shafu mai batar da mutane ba a wannan ayar in ba ka dangana mai batar da mutane za ta yi amfani ne na cewa shi laifin da ya ba za ka kwace mai duka ba abinda za a ce abinda aka baki na zunubi an baki zunubi 100 irin da za a dauka a loda ba kai ma bayan naka zunubi shine abinda wannan aya take faɗa domin Allah ce wa a suratul nahl yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin saboda haka Allah mai wakin zarki yace za su dauki zunuban su cikakke ranar alkiyama da kuma laifukan waɗanda suka badar ba tare da ilimi ba alata a bayan jirun Allah ya ce saurara ka bi abinda suke tsoruwarta na zunubi gaba ɗaya ya munana ya tabbata a sahihul bukhari annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man da'a ila hudan duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah zai samu ladan kwatankwacin ladan wanda ya aiki da abin da ya nutsar rana alkiyama shi sa idan mutum ya san romo da gantsi irin na wayannan hadisan ba zai daina da'awa ba domin da'awa account take ta cika ko wani abu Allah ya yi ba to sai kai ta kyautatawa Allah da san cewa wani abin da kai daga kyawun da kake yi ne Allah ya karbi wani to sai kuwa duk wani abu da kaga naka yayi kilikin a matsayin ka ne da'awa ko mai kokarin bin Allah idan kaga wani abu ka je kawai kai baka ma roƙa ba kuma abin yayi yi ko ka roƙa yayi yi to ka kyautata wa Allah da san abubuwan da kake ne Allah ya karbi wani domin cewa inna ma yatakabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karban ayyukan waɗanda suka ji tsoron sa to wannan abin da zaka kyautata wa Allah da su to Allah zai ba ka lada min ay min dai an yankusa min ujurihim bi'an ba tare da an tauye ladan su na komai ba duk abin da ake na alkhairi mutane suka manta da shi ka zo ka tunasar da su mutum ɗaya aiki da shi to za a baka ladan shi za hadisin Usman bin Affan annabi alaihi salatu wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama to idan irin wayannan hadisan shine ko kuma la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan hadisin sayyidina ali khairun laka min umri na'am Allah ya shirye da mutum ɗaya ta hanyar da yafi a baka jajayen raƙuma kamar a yanzu a ce yafi a baka jiragen sama mutum ɗaya ta hanyar ka sanadiyyar ka ya shirya shi za a gama gabata su mutum ya kasa tausayin da suke yi idan mutum ya lalace tausaya mara ake ba tsanarsa ake ba domin abin tausayi ne in ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki a wannan yanayin ko shakka babu ya shiga uku to sai a rika jin tausayinsa haka magabata su duk wanda ya lalace tausaya mar ake to shine ya gaya mana anan cewa to haka goman da ila balala wanda ya kira mutane zuwa ga bada kima kana alaihi min al-ithm mithl asami man tabahu ila yawm al-qiyamah za a ba shi zunubi kwatan kwatin zunubin wanda ya mabiyayya akan wannan barnar har zuwa ranar al-qiyamah min jayi an yankusa min asami hidayan ba tare da an tauye komai daga zunubin su ba ya tabbata a cikin bukari har yau akwai hadisi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ba za ta wuce dan kai a ban kasa ba ba dai sai dan annabi adam ya dauki kamaru ana maganar kabila da hadir ko to ba dai sai kabila ya dauki wannan kamashin kisan kan duk kisan kan da ake a duniya har kiyama ta nade kabila yana da kamashi domin shi ya fara sunnantawa to haka duk wani zunubi da ba a yin sa kai ka kirkira aka fara dalilinka wallahi duk wanda ya zo ya dora shi za a ke gaya wa masu wasu sana'u kala kala mutum ya zo ya rika cewa me ya hukuncin sana'a kaza ko kaza ka sani cewa ko ka duba in baka taubatan nasuhan ba to za ka gamu da matsala ko kuma idan ka mutu ka koma zuwa ga Allah wannan abin da kake na zunubi ana yi malamai ta ce ko ka duban kana wani zunubi to sai ka yi bara'a ne misali ka nuna mutane kafin ka mutu cewa kai fa wannan abin ka tuba zuwa ga Allah to ko da an sa wani abu da kake na jirmi Allah zai kalli wannan tuban naka na karshe da shi la ilaha kai amma idan mutum ya zamto wato bai tube mutu yana yi wannan abu ya mutu yana yi aka ci gaba da kunna kashe ko kuma na audio ko visual kowanne ne daga ciki to duk ran da yake Allah ya bashi kamar shi duk ran da aka domin ga hadisi nan gandance a cikin bukari to haka shi ma kabila duk ran da aka yi kisan kai a banka ta kaga yanzu babu ranar da kabila baya samun kamaki babu ita annabi alayhi salatu wasallam yace to ku sani cewa mutum zai zo inna rajula la yati yawmal qiyamati bi hasanatin mutum zai zo ranar alkiyama da kyawawan ayyuka amsalin jibal girman su ya kai girman dutse irin na uhudi kafi wa kad zalama hada amma ya zalunci wannan wa kaza mali hada ya kwaci ya kwaci dukiyar wani ta hanyar wato kwace ko kirinati sannan kuma wa kaza min ayrbi hada ya ci mutuncin wani ko ya rubuta ko ya faɗa da baki yin mutunci kawai kaga idan da sojojin baka za su gane su fahimci wannan hadisin da kyau wai za a ce mutum sojan baka ko dan jagariya kawai yayi ƙarya ya je wani ƙarya a bashi dubu biyar ko dubu goma ya ba yan gidan rediyo dubu biyar ya rike ya mutuncin da kace naka kuma yana nan Allah ba zai karkare shi wasu ran da ya ce ba to sai ce sannan fa ya kuza hada min hasanati dan da an zo za a sanar la gaba ɗaya hasanar sa babu sai tarin yanayi ban yake da shi ko kuma yana da hasana ɗan kaɗan sai annabi ya ce sai a rika ɗiba daga hasanar sa a biya wa'yancan sai zan to idan hasanar ta ƙare gaba ɗaya fa idza lam yabqa lahu hasana idan ya zanto ba shi da hasana ko dai kuma gashi ana bin sa baki da cin mutuncin mutane da dukiyar mutane da ya karba da faki da da kidnapping annabi alaihi salatu wasallam yake ukhida min sayyi'atin fa duriha alayhi sai ai compensation da zanuban sa a zuba mar a ce bara a ɗebo zanuban kwatan kwatan abin da suka wato kaiwa wani sai a zuba ma shi wancan da kaiwa laifi yanzu ba ladan da za a bai sai a rage masa zanubi a dora wannan wanda ya yi irin wannan abu to kaga wanda ya fahimci addini da kyau ko shaka shakka babu ba zai je fada irin wannan layin ba na gurin cin mutuncin mutane cin dukiyar mutane ko ta wace irin hanya Allah ya kiyaye sai Allah ya kiyaye to shine wa askaran ma askarin za su dauki wato zunubai tare da nasu shine wannan ayar wato da na kawo wala amilunna askaran wa askaran ma askarin wala yusalunna yawmal qiyamati Allah ya ce tabbas sai an tambaye su ranar alkiyama amma kanu yaftarun dangane da wato abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ay yaslibuna wa yastaliquna min al-buhtan abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya suna danganawa zuwa ga wani sai Allah yake ko suna danganawa Allah madaukakin sarki da manzansa na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah madaukakin sarki yake wa laqad arsalna nuhan hakika mun ba da labarin annabi nuhu alaihi salatu wasalam kuma mun aiko shi kai hakika mun aiko da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ila qaumihi zuwa ga mutanansa baladi sabi ya zauna a cikin su alfa sanatin tsawon shekara dubu illa 50 aman babu 50 a ciki shine subtraction kenan cikakke in kana nema gajinan saboda haka dubu a kwashi 50 to shine amsar da aka bayar to shine illa 50 aman banda shekara 50 shekara 150 annabi nuhu yayi alayhi salatu wassalam yana kira a cikin mutanansa ba kaza hum tufan sai Allah ya turo da ruwa ma mako shine tufan me yawan gaske ya kama fiye da mutum su hum zalimuna suna azzalimai an mun bi a suratul hud cewa da aka tashi turo da ruwan sai kaga wata tana dafa gurasa amma ta cikin tandirun ruwa ta cikin wutar ruwa na bulbulowa shine barat tanuru din cikin tandiru ruwa na bulbulowa ga wuta tana ci amma ruwa na bulbulowa ta cikin ta shine Allah ya turo da ruwa ta sama da ƙasa shine ruwan dubana saboda ni azzalimai ne sun kai matakin da ya kamata a yi musu haka don annabi nuhu alaihi salatu wasalam dare da rana ba kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara ko kuma inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazirhum du'a'i illa jarara yace na kira mutane na dare da yini amma kira na ba abin da ya kara musu wanda kara shiga dawa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum annabi nu yace duk lokacin da na kira su dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adanihim sai su rika sanya ɗan yatsun su a kunnuwa suna toshewa ba za a ji ba wattan jawfi ya ba su kunne kansu da rigunan wai ba ma a can ganin sa wa asarru su toge wastakbaru istikbara ke girman kai iya girman kai shi ne yake sun mai ni da autohum jihara sannan na kira su a bayyane da can zai kira ka a gida zai je da daddare kunkusa ba ko ba sai bawon Allah karka biyo mutanen garin nan kaga Allah da wato Allah nan da ya aiko ni yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk gaba ɗaya abubuwan da ya kamata ya gaya ma da kai zai yi shine suka yi to sai koma kira a bayyane shine sun mai ni alantu lahum wa asrantu lahum israra na bayyana kuma na boye to shine yake da su ba kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafara ubangijin ku domin lalle ne gafara ne yursilis samaa alaikum ku duba ku ga yadda yake son su dawo duk tabargazar da suka yi su dawo Allah ya karbe su idan kuka yi haka Allah zai muku ruwa ba baku bidiraran da yawa wa yumdikum bi amwalin wa banin kuma zai baku ƴaƴa da dukiya wa yaj'al lakum jannatin sannan zai sanya muku gonaki da koramu da lambuka kala-kala wai da Allah kuma alharan da korama kala-kala sai ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum adwara yayi haka yayi ta munzu da wannan wa'azin yana ta faɗan maganganu masu kyau amma da abin yayi yawa to shine kafin tuba ne yazo sai ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka ban mutum ko dai a kasar nan karka ba gida daya domin in tazarhum in ka kyale su yudillu ibadaka wallahi bayin da zaka ta samu zaka ta aikowa nan ga wasu zo sai sun bakar da su wala yalidu illa fajiran kafara annabi nuhu yace ya ubangiji ni fa cikin da suka dauka ma na fidda rai da shi ba ma su ba idan mace tana da ciki ya fidda rai da juna biyunta ka ku ai an kai ki karfe kenan to saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan cewa innaka in tazarhu yudillu ibadaka wala yajidu illa fajiran kafara to sai ya cike da abin da dan kirki yake cewa rabbi jilli wali walidayya ya ubangiji ka gafarta min ni da iyayena duk dan kirki za ka yi na iyaye addu'a waliman da kala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat yace ba ni kade ba ya ubangiji da iyayena kawai duk wanda ya imani da ni ya zo ya shiga gidana ya zo ya hau wannan jirgin ruwan da za a yi wato gudun mun tsira to har da shi za ka gafarta wa ya ubangiji daga maza da mata to shi ne yake ba mu labari anan cewa tsawon shekara ɗari tara da hamsin ne yana da'awa malamai suna ta bayani a kai cewa sai ya yi shekara arba'in mafi ƙanƙancin zance kenan Allah ya yi koyi sannan ya shekara wato ɗari tara da hamsin yana da'awa sannan bayan na aka ce sai da ya ƙara shekara ɗari uku a kai sannan ya bar duniya to shi ne daga nan kuma sai a ta baya shi ma da kansa yake to duk shekarun da za su zo baya za a rike kuma ba za a rika gaba ba me ko a yi shekara ɗari biyar sai a rika tattuna a saba'una ko kuma ɗari da ɗan kai wanda ya yi ɗari za ga ana ta faɗa a rediyo shekara sa ɗari da goma ko da ashirin amma wanda za su kai su wuce haka ba su da yawa to saboda haka wannan shine halin da annabi alaihi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya shiga haka shine ya gaya mana a suratul yunus innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu lalle wadanda wato azabar ubangiji ta tabbata akan su ba za su taba imani ba eh Allah madaukakin sarki ce walau ja'atuhum kullu ayatin ko da ko ta irin mu'jiza za ta zo musu sai bayan daya ba za su yi imani ba a tayar wani azabar alim ashe sun ga azaba wato mai radadi karara saboda haka ba za su yi imani ba an tambayi da an tambayi wato mujahid yake cewa mujahid talibin ibn abbas yace abdullahi da umar ya ce da shi kam da bi tanuhin fi qaumihi shekara nawa annabi nuhu yayi a cikin mutanansa yace kuntu sai yace alfa sanati illa 50 aman shekara dubu yayi ba 50 قال يجي فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمالهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. يجي تو كسني سوى الأمة بلا تبوتي ba. yake gaya mu yana cewa dangane da rayuwa da kuma hangen nesa da halaye na kwarai ba za su guje wa suna ta raguwa har zuwa ko ba su guje wa suna raguwa har zuwa wannan lokacin naka saboda haka ba za a kamo su a shekaru ba kenan to ga wannan magana ibnu abbas ne mai cewa annabi nuhu ya yi shekara 40 kafin a aiko shi ya zauna cikin mutanen sa shekara 150 in ji abdullahi da abbas yace wato hatta kasuran nasu wafa kyau sai da mutane suka yi yawa suka rika albasha yake to sai Allah madaukakin sarki ya yi koshi ya tsawon shekara 950 to shine wacce magana kamar yadda na faɗa akwai masu kara da cewa shekarar sa 300 da wani abu kamar idan ka karanta ibnu qasim kitabul anbiya na ibnu kathir za ga ya kawo ya koro wasu maganganun a cikin irin wayannan maganar da muka faɗa to wannan shine annabi nuhu alaihi salatu wasallam sai Allah ya ce فأنجيناه
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين الله مدعوك تنسركي يتي فأنجيناه كنت أن تروا دروا دوبانا ruwa ya cika ko ina ya cika gari Allah ya ce sai muka tsere taddi wa ashab safina da ma abota cikin jirgin ruwa shine as-safina safinatun duk da ana sa suna haka amma jirgin ruwa yake nufi amma safinatu fa kana fi masakin ya'maluna fil bahri a dan suratul maryam sai yake ka haɗi kai sai yake allazina amanu bi nuhin alaihi salam sune wanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salatu wassalam zance ya gabata wannan a cikin suratul hud kamar yadda mun biya sai Allah yake waja'alnaha ayatan lil alamin haka ne ko sai muka sanya hakan ya zanto aya lil alamin ga talibai gaba daya wannan abin da ya faru da su an sanya shi ne ya zanto aya ai da Allah tilka safina tabasiya sai muka kyale wannan jirgin ruwa ya zanto yana wanzuwa wasu malamai da ciki imamu katada yake cewa jirgin ruwan ya dade ya yi shekara da shekaru wasu ma suka ce har yanzu yana nan a tarihi shi wannan jirgin ruwa shi ne aka ce shi ne aya ɗin kamar da aka faɗa wa fir'auna cewa a wato hatta idza adraka hulgara qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin kan da yake fa yawma nunzika bi badalika litakuna liman khalfaka aya to kaga aya ai har yanzu fir'auna yana nan duk wanda ya samu dama yaje yaje ya zuwa gidan tarihi za a nuna masa to shine aya ai to shi ma jirgin ruwan aka ce yana nan domin ya zamto aya a rika nunawa yan baya cewa ga wanda suka yi wato iya ba ga irin abin da wato ya faru da su kuma wannan jirgin ruwan da kuke gani Allah ya madaukakin sarki a cikin sa ya kiratar da Annabi Nuhu da mutanansa to wasu malamai kuma suka ce a shi wannan jirgin ruwan tuntuni yanzu baya da kawai dai ana magana ne Allah madaukakin sarki yana magana akan yadda ya tsiratar da su daga wannan jirgin ruwan to Allah ya yi gaya mana a cikin suratul yasin wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki al mashhun yake wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sha'anu ghuriqhum fala tariqa lahum wa lahum yunqadun yake illa rahmatan minna wa mata'an ila sannan kuma can a suratul haqa yake inna dagal ma'u hamalnakum fil jariya yake linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iya to kaga wannan su ba duk gaba ɗaya suna magana ne akan jirgin ruwa annabi nuhu to shine fa anjaynahu ashabas safina mun tsayar da shi da mutanen jirgin ruwan nan waja'alnaha muka sanya jirgin ruwan ayatin ya zanto aya lil alamin ga talikan da za su zo baya dukkan mutanen duniya sai Allah yake
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله مدوكacin sarki yace wa Ibrahima in kuka kalla da mun sha bada labari aka taji bada labari za ku ana jirowa kowanne a dan taba kawai domin ana ta baka labarin sai kai ta hadawa annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim, annabi Hud, annabi wato Salihu, annabi Lut. Haka za a ta jero ma kowanne a ɗan taɓa ba, sai kai ta haɗawa. Gurin da bai cika ba a can ka ɗauko ka cika. Su ne labaran da ake bamu na wa'annan annaba, duk dai yanzu zo Ibra, li ulil alba ko li ulil abusa. Allah ya ce, ku tuna annabi Ibrahim, in kada ni kaumi, lokacin da yake wa mutanensa, "A'budullaha, ku bauta wa Allah shi kaɗai wa abudu wacce ko ku yayi shi." yake zalikum khairun lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun san haka shine sharadi idan ku ba ku san haka ba kuwa to za ku shiga wani yanayi kenan sai Allah yake إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون نعم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah madaukakin sarki yace inna ma ta'buduna min dunillahi awsana kadai kuna bautawa koma bayan Allah kuna bautawa gumaka koma bayan Allah madaukakin sarki shine awsana dalili ne na alwakar wa takhluquna iskan sannan kuna kirkira ƙarya ga bautar wani Allah kuma ga ƙarya fabrication ki kirkira abu su dangana wa Allah Allah yake innal ladina ta'buduna min dunillah lalle waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki la yamlikuna lakum rizqan ba za su taba mallakan muku wani arziki ba duk wanda ba Allah zai sai azurta ka ba idan gurin boka ka je yake karka aure ta saboda za ka yi arziki ko ka aure ta duk wannan istidraji Allah ya zai ba kawai idan ka ga ba arzikin ya fara ku to wallahi istidraji aka yi ba sai na tadrijuhum ne min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin shi za a yi ba kawai amma wani ya zo ya ma wai kaza idan aka yi kaza za a yi kaza kawai saboda ya duba ko shakka babu wannan ya kwashe kayanka daga gaban Allah madaukakin sarki daga gaban Annabi alaihi salatu wasalam kuma idan kaga dukiya ta zo to istidraji aka yi ba kawai to shine abin da yake gaya mana cewa lallai wato innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu inda Allahi rizqa ba wa Allah in zaka nemi arziki ne mu arziki a gurin Allah wa abudu ku bauta masa washkuru la ku gode mar nemi arziki gurin Allah ka bauta mar ka gode mar sai yace ilayhi turja'un gare shi za a koma gaba daya da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba kowa gurin Allah zai koma sai yace wa in tukazzibu in kai kun karyata ko an karyata ka fa karka zaba umamun min qablikum kaga lallahi kenan sai annabi ce Allah yake lallahi annabi alaihi salatu wasalam in an karyata ka to an karyata waɗanda suka zo kafin ka idan annabi ya ji cewa ba shi kada ya ka karyata wato zai samu sauki cewa ashe duk sauran annabawan ma haka aka yi to shine Allah yake an kare wato kazzaba umamun min qablikum idan ma kun karyata al'ummomin da suke a gabanin ku su sun karyata manzannin su da annabawan wa ma ala rasuli ba abin da yake kan annabi ko manzo illa al-balagul mubin in ba isarwa wadda take mabayyaniya ba abin da zakai kawai ka ga musu aikin mu faɗa muku gaskiya ko ku karba ko ku yi dariya dariya ku zaran kuka gaba da nadamar da yake gaskiya aka sa'adu zungure yake faɗa to saboda haka kawai ka ga musu ba abin da yake gurin mai wa'azi in ba isarwa ba kai ba ka laita alaika hudahum walakin Allah ya bi man yasha ba kai zaka shirye da su ba kawai kai hidayatul hidayatul bayan ce da kai ita zaka je kai amma hidayatul rushidin tana gurin Allah wanda Allah ya ga dama ya shiryar wanda ya ga dama jaraba da fata ya fata sai Allah ya ce أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء نعم وإليه تقلبون الله مدوكين سركي يتي أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد ثم باتا ganin yadda Allah madaukakin sarki wato yake farar da halitta sannan kuma ya dawo da ita bayan Allah madaukakin sarki ya fara halitta bayan mutuwar ta sannan ya kuma dawo da ita yadda take ba ta lura da haka inna zalika ala Allah yasir wannan a gurin Allah abu ne mai sauki mun ja ba da wannan misalin duk injiniya ya san kirkira ta bi wato gyara wato wahala wanda zai yi project yanzu idan ya je ya dauko na wani idan dauko na wani zai abubuwa za ka baya san wahala sosai amma wanda aka ce kirkira to za ga mutum sai yayi da gaske a ce ba a san na wani ba a so ka gyara na kowa to ya buwa ala gaske to Allah madaukakin sarki ce ba sa ganin mu ba gyara muke ba bayan mun ji halittar da kanmu kuma mu dawo da ita bayan ta lalace ta rubuta yadda take to inna zalika ala Allah yake lallai haka a gurin Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki sai ce kul da ya musu tiro bil ardi to tafiya a ban kasa bisa wanda ya jika yawo ya jika ilimi ne ta ba kusa ba in dai mutum ya jika zaga gari a kudu da arewa a iya Najeriya kai ko a cikin Kano idan a lokal gambar din nan guda 44 ya zaga guda 30 kai guda biyu zaga ko hudu ko biyar to za ga wayewa ka exposure din ba iri ɗaya ne ballantana wanda ya bar Najeriya ko kuma a cikin Najeriya ya tafi kudu ya tafi kudu maso yamma kudu maso gaba duka ya zaga to za ga wayewarsa da mu'amalarsa da mutane ta sha bamban da wanda yake kifin riga ne ta ba kusa ba to shi za yake Allah yake gaya mana to ku yawo a ban kasa domin kamar da wani mawaki yake cewa yawo yana ƙara ilimi yawo yana ƙara tunani domin zai saka girmama mutanenka kai kanka ashe mutanenka suna da kima da daraja to shi Allah yake ku yawo a ban kasa fanzuru kaifa bada al-khalqa ku je ku duba ku ga Allah ya farar da halitta thumma Allahu yunki'un nash'ata a wata kira'a thumma Allahu yunki'un nasha'ata al-akhirah saboda haka sannan Allah madaukakin sarki wato ya ƙara halittar wata halittar daban karo na biyu shine nash'ata al-akhirah karo na biyu ya ƙara yin halitta karo na biyu inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki qadirun wato mai iko ne ala kulli shay'in akan komai kaga can ne ya zo ta futilat Allah yake sanurihim آياتنا في الآفات وفي أنفسهم فيك حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق shine wannan ayar ita ma abin ko kuma am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun duk wannan ayoyin suke karfafa to sai Allah yake yu'azibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah madaukakin sarki ai huwa al-hakimul mutasarrif zai azabtar da wanda ya ga dama sannan kuma ya wa wanda ya ga dama rahama to sai ce wa ilayhi tuqlabun gaba ɗayan ku zuwa gare shi za ku koma sai Allah ya ce wa ma antum بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa na'am ya ci gaba da gaya mana cewa ma an tun bai mu'ajizina fil ard ba za ku taba gajiyar da Allah madaukakin sarki ba a ban kaza shi ne ba za ku iya guje masa ba ba wanda ya ce gudarwa Allah ya ce ana neman sa jami'an tsaro yanzu na neman sa a Kano zai iya barin Kano wani ma ya ba kasa gaba daya to ba wanda ya ce gujewa Allah madaukakin sarki shine wa ma an tun bai mu'ajizina fil ard ba wanda ya ce gujewa Allah madaukakin sarki a wannan ban kasar ai la yu'jizu ahadun ahadun min ahli samawati wa ardihi ba wanda yake gajiyar da Allah a sama ko a ƙasa bal huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai rinjaye akan bayinsa gaba daya wa kullu shay'in khaifun minhu kowane abu yana tsoron Allah basirun ilayhi kuma yana komawa ne zuwa ga yana da bukata zuwa ga Allah wa huwa al-ganiyu amma siwa Allah bauda shine gabarin wanda yake koma bayansa shine wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani waliyi majibincin lamari wala nasirun ko kuma mai taimako min dunin lahi in ba Allah ba wannan jina kafaru bi ayatin lahi duk wanda suka kabu cewa ayoyin Allah madaukakin sarki kuwa wani ka'ihi da haduwa da da Allah madaukakin sarki ai da haduwa wa kafaru bil ma'ad suka mutanta suka kabu cewa koma zuwa ga Allah Allah yake ulaika ya isuni rahmati waɗannan su ne masu yankewa daga rahamar mu ai la nasiba lahum fiha ba su da rabo a cikin rahamar Allah wa ulaika lahum azabun alim lalle irin wayannan shine masu azaba wanda take ne radadi a duniya da lahira sai Allah yake فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون to kage ba amsar da suka bawa annabi Ibrahim sai cewa sai fa ma kana jawaba kauli babu amsar da ta fito daga bakin mutanen sa illa an kazu ba sai cewa suka yi kawai uqtuluhu a wai duk wannan wa'azin da yi wata kalma ya faɗa ta zagi babu sai suka cewa kawai jama'a kun ga ku kashe shi kawai aw ariqu ko ku kore shine Allah ya ga mana a suratul anbiya da muka wuce aka jefa shi a wuta aka tattara duk abin da za a yi Allah yake kullu ya daru kuni bardan wa salaman ala ibrahim to wannan shine mitin din da aka yi to au haliku ko ku kona shi fa an jahu Allahu minan nar sai Allah ya tsiratar da shi daga wannan wutar inna fi zalika laayati cikin abubuwan nan da suke faruwa da annaba akwai ayoyi li qaumin yu'minun amma ga mutanen da suke imani da Allah sai Allah ya ce وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار النار وما لكم من ناصرين kaga in ka duba cikin suratul safat ma Allah ya ce qalibun lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al asfalin abinda suka ce kenan haka ma suratul anbiya ikin ta faɗa kawai aka yi mutum suka ce ni kadar rani kawai wa haɗa wuta mu je ba wannan ya ishe mu addinin iyaye da kakannin za a zo a ce ba za mu rika yi ba tun kan ayyabe ki muke yi tun kan ayyabe ki mu zai koya wa addini to mutum din da aka yi kawai na ƙarshe kenan to sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa qala inna mattakhaftum min dunillahi awsana bai guje da yana ba dun miji ne da'awa sai ko daka ki za a yi waje da da'awa ba in dai dan Allah yake to sai yake inna mattakhaftum min dunillahi awsana ko riki gumaka ko ma bayan Allah a matsayin alloli mawaddata bainikum ababan kauna a tsakaninku fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta ku ta duniya to ku sani cewa tun mai yawmal qiyamati duk da soyayyar da take tsakaninku da waɗanda suke tsora ku a kan keken tsera to ku sani cewa ranar alkiyama ya kurba adukum bi ba'd sakin ku zai kafirce wa sai ina abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana a suratul araf cewa kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha da zara an kawo wannan batin yace ku ko bakin nan ana kawo baki da yace Allah ya tsire muku albarka matsiyata ba ku ka dora ba ake kirkira ba kaza kaza kaza su ba ana kara kawo wani bakin su ba sai su tsine haka inuwa al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin cewa duk zaman takewar da aka yi da abotan da aka yi ba ta Allah ba ce sai an yi tsine ne ne wa ranar alkiyama shi ne wannan aya to shi ne Allah yake ثم يوم القيامة يقرب بعضكم لبعض سنرانا القيامة ساكن كذي kafirce wa saki wa la'anu ba'dukum ba'da sakin ku ya rika cinne wa saki wa ma wa kumun nar da wanda ake cinewar da ba su cinewar cinewar gaba ɗayan su da za a tura Allah yake wa malakum min nasirin ba ku da wani mataimaki ranar alkiyama Allah ya kiyaye sai Allah yake فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي innahu huwal azizul hakim kaga kamar ana dauko ya fito din kowanne a dan jiro kala kala an gama da na annabi nuhu an yi annabi ibrahim kawai sai aka ce fa amana lahu lutan wannan duk wato in dai kana jiya alqur'ani tattara ma abubuwa ake kawai sai Allah ya ce to sai annabi lutan alaihi salam yayi imani da shi cewa annabi ibrahim tun daga nan za a gane cewa mun faɗa a baya cewa sun yi zamani guda kowa garinsa daban amma da annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da annabi Lut sai Allah yake fa amana lahu Lut ay yaqulu ta'ala mukbiran an Ibrahim annahu amana lahu Lut yuqalu innahu ibnu akhi Ibrahim wasu malamai suna cewa dan dan uwa annabi Ibrahim ne shi annabi Lut walam yu'min bihi min qaumihi siwahu cewa babu wanda ya imani daga daki daga cikin mutanen ban daki wa saratu mar'atin khalil da kuma sara matar Ibrahim al-Khalil to sai dai akwai maganganu da yawa da malamai suke akan wannan mun biyo wani hadisi a lulu wanda ku iya tuna dangane da tafiyar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da matarsa Saratu lokacin da suka haɗu da wancan azalimin sarkin amma ba wannan tarihin zamu shiga ba kawai dai muna so mu gwama ne annabi Lut yayi imani da annabi Ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi sai ce lallai ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwa al-azizul hakim lalle ubangiji mabuwayi ne ya fi karfin kowa al-hakimu mai hikima ne yana dora komai a inda ya dace sai Allah yake ni wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah madawacin sarki yake wa habna lahu ishaq sai muka ba shi ishaq wa aka ba annabi lut ko annabi ibrahim eh annabi ibrahim abdamir yaudu ila abadi mazkur ba aqrabi mazkur ba kaga lut shine aqrabi mazkur ai anan wa amana lahu lut to warji yake ba annabi ibrahim alayhi salatu wasalam sai Allah ya ba shi da annabi ishaq ai shine san cikin makara am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa ko ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun to to saboda haka wannan shine wa habna lahu ishaqa wa yaquba Allah yake mun bashi annabi ishaq mun bashi annabi da kuma annabi yaqub waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwa sai muka sanya wato annabta a zuriya annabi Ibrahim wannan daɗi da yawa yi domin zuriya annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam annabta kawai suka rike sai Allah yake wal kitaba kuma muka sanya musu littafi wa atainahu ajrahu fid dunya mun ba shi ladan sa tun a duniya sai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam domin kowa sai da yazo yana alakanta kansa da annabi Ibrahim yahudi suka ce nasu ne kiyam kiristoci suka ce nasu ne wafiran maka suka ce nasu ne musulmi suka ce nasu ne Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana haniban musliman wa ma kana min al-mushrikin Allah ya raba rijiwa yace annabi ibrahim namu mu musulmi saboda haka ba ne yahudu bane ba na nasara ba ba na mushrikan makka ba annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wanda ya zamto musulmi na sani to kaga kowa da yazo sai yake tabbaci yana so ya zama shi ne adaina wa ajrahu fi dunya in a duniya kowa yana so a danganta shi da Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam to sai Allah yake wa innahu fil akhirati kana al akhira lamin salihin yana cikin nagartattun bayi to anan ne musamman alarammomi wannan gurin zai mutu dadin bi cewa as-salihina Allah madaukakin sarki zai sa shi a cikin nagartattun bayi to wani iri ake nufi shine malamai suka yi bayani sosai na tafsiri cewa in ka ji salaha ta fito ka rika dubawa can baya mun faɗi salahar a wata aya a baya idan salaha ta zo akwai karama akwai babba idan annabi aka ce Allah zai sa shi a cikin as-salihina to ana nufin zai sa shi cikin annabawan idan kuma koma bayan annabi ya kace za a sashi as-salihina to salihan ake nufi karaman lamba misali wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa to wanda as-salihina din da irin da wannan ba iri ɗaya bace duk da cewa ba ma'anar su ɗaya ba duk da cewa wajen rubutu komai ɗaya ne kun gane abin da nake magana yawa wannan faulai kama alladina ma alladina al'amal lahu alaihim minan nabiyina kaga masu martaba farko sune wa annabawa wasiddiqina su daga su sai siddiqai wajuhada daga su sai shahidai sai ce wa salihina karaman lamba ce anan sune martaba karshe to ba irin da ake nufi za a sa annabi Ibrahim a cikin wannan ana nufin martabar annabawa ta kan annabi na din to sune salihan anan kun fahimta da kyau ko idan salaha ta zo a cikin alkurani akwai babbar taja akwai karama yawa idan an gwama ta da annabta to ko shakka babu karama ake nufi amma idan ta zo ita kadai to ana nufin babbar wanda annabawa za su shiga shine abin da suke magana ana cewa wa innahu fil akhirati lamin salihin alahira zai kasance cikin nagartattun bayi ya Allah yake ni na'am ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين قال رب انصرني على القوم المفسدين الله مدوكاkin sarki yace wa dudan episode na hudu kenan cewa da annabi nudu ku dan dudu ma ku tuna shi istani bi kaumi lokacin da yake wa mutanansa innakum la ta'tuna al-fahisha yanzu ku rika zai ce wa al-fahisha dawa mun fada da luwadi da auren iyaye ko auren jinsi ko kuma mutum mutum ya auri muharramarsa da zina duk kai Allah ya kira al-fahisha a cikin al-Qur'ani kowanne kuma mun bada misali kowanne ka koma kaga nan kana da ji wato misali da Allah madaukakin sarki ya fada can kuma cewa yi wala tankihu ma laka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salam innahu kana fa'ikatan wa maqatan wa sa'a sabila can kuma wala taqrabu zina innahu kana fa'ikatan wa sa'a jiba ba wa maqatan wa sa'a sabila sai kuma wannan na uku cewa waludan iskana liqaumi ku tuna annabi lokacin da yake wa mutanansa a tatuna innakum la tatuna al-fahisha lalle kuna zai cewa albasha ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin ba taɓa samun wata al'umma da ta rigaye ku akan luwaɗi ba mutanen annabi su suka fara luwaɗi shi za su ma duk wanda ya luwaɗi a daga yau a duniya da nade zuwa da kamashi a innakum lata'tuna rijala yanzu ku rika zai cewa maza in kana neman matsayin ci gaban al'umma ka nemi dan luwaɗi domin inda za a ce luwaɗi za a ce tsawon shekara goma kawai al'umma ba za ta ɗaukaka ba a daina aure kawai sai luwaɗi an daina haihuwa fa kenan domin ba za ta haihu ba duk luwaɗin su ba za ta haihu ba ko kun ta waje an ce muku sun haihu to ba ta haihuwa duk luwaɗin su to Allah madaukakin sarki yace ku rika zai ce maza wa taqauna sabila mun sha ba da wannan misalin wallahi a dabbobi ba kantacciyar dabba ita take luwaɗi za ga ta alade ne sai mahaukacin kare su ne ɗan luwaɗi akwai dabbobin da wata suka tana bin maza kashe gaske dabbobi su zai ce wata ka'unar sabila kun ji muni na biyu bayan luwaɗi kuma suna kare hanya suna bashi ji kwace su kwace mutane waya an gane ko wata atuna dinari kumul munkar sannan laifin su na uku kuma sannan wato suna zuwa wato binadikum a gurin da yake annabi da annabi da kuma almuntada bi yana nufin majalisa a larabci majalisa gurin zama dan cikin suratul maryam da yake cewa wa ahsanu nabiyya wato nabi annabi dai shine wato gurin zama to shine yace wato ku rika zuwa da abinci a majalisar taku shine wanda yake ta bayani malam ya raddul azan sai zo yi bayani sai yake cewa abin da yake zuwa da shi abinci a gurin zaman su shine wato kawai ana zaune kawai suna zaune a majalisa mafi sauki kawai zai ga kato ya narka tuta kawai zai ta karkare shi gata nan gata nan kawai zai zake ta sannan ba abin da ya jabe su sannan namiji zai zo wanda ya sumbace shi a gaban mutane su sumbaci namiji dan uwansu duk wani abu ko ana zaune kawai sai mutum ya wawan zama ba wando a jiki kawai sannan wani ya rika tabowa haka shine dina bi kumul munkar abubuwa na rashin mutunci liki kike to sai Allah yake ba ma kana jawaba qaumi amsar mutanen da wata kasance ba illa an qalu sina bi azabillah bari ku ji rashin kunya gaskiya wace ba sai ka ga kaje ka zo mana da azabar Allah in kunta min azabin har gaskiya kake fara to yana jin wanne yake rabbi ya ubangiji unsurni ala alqawmil mufsidin ai ko kun gaba ka taimaka mu akan mutanen da suke almufsidina wato mabarnata ina ji na ba wuce lokacin ko yanzu da haka ina ga wannan yake tsotsin kansa za mu koma sati ne zuwa saboda na gaba akwai ragowar ayoyi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana akwai dan uwa bawa Allah da Alhaji Ibrahim Dallaji likita an ce can ne gurin zamansa ko can ko can lissafi yau din nan na zo daura aure ni ma ɗazu nan na gidan kaugawa ya zo ni dai ba mu gamu ba amma dai an ce min ya zo yana zuwa ya yi sallah raka a biyu a masallaci ya yi sallah raka a biyu malam umar ya ce min har ya ce masa yau malam yusuf zai yi karatu ya ce akwai karatu ya ce to sai mun dada magarba da zai tafi ya kuma yin nafila raka a biyu da ya tafi a hanya bai shiga gida bai faɗi ba a jiya su fita da shi Allah ya karɓi rayuwar to wannan shi ya uwar da ɗansa suke zuwa ɗan na zaɗa zuma ganke a makabarta ne masa ta'aziyya ko shakka ba kuma abu mutumin alhaji wakil ne yawanci tare suke zuwa ne to wannan shi ne fa wa'azin ko da yake ga shi nan azili muna ganin sa karar azili tare ne kuke ko ina ne ko kuna ko kana tafa ko a zaune ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da bakan gani da lamarin da bai mace ku duba bawon Allah da har ya fara kuma aka ce kullun azahar duniya a sabilu rake da yake idan ya tafi ya zauna ya fara karatun alqur'ani je magarba kuma kowa ya mace da ne to sai duda da rika ji na bai har yanzu ne wallahi ban gane fuskar ba amma in na ganki ban gane har yanzu amma an ce ko da yaushe karatu yana nan a baya yake zama shi da ɗansa akwai ɗansa Ali da sauran su duk sauran yaransa amma na ku gane Ali shi yakan zauna a bayan shi ma Allah akbar to kun ji ana maganar ma abokin masallaci ne kuma a masallaci ya rasu a cikin masallaci to ko shakka babu gaskiya wayannan abubuwan da muke gaya wa al'umma muke gaya wa kanmu cewa mu dage ko da yaushe mu gabatar da wani abu zuwa ga Allah madaukakin sai wallahi tallahi mu ji wannan sai an yi ta ko kana so ko ba ka so wannan bawan Allah bi san cewa yau ce ranar sa ta karkewa ya zo masallaci ya dinga da jama'a ya tafi a hanya bi da iyalin da bai ba saboda haka ya kamata ko da yaushe mu rika hararo ko da za ka shekara 100 a duniya shekara 25 to ka rika hararo mutuwa kullum to sai ga mutum yana takaita barna a ban kasa muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sibobin da madaukaka Allah ya yaje masa kurakuran sa ƴan uwansa da ƴan uwa da matansa da iyalansa da ya bari Allah ya haɗa kawunan Allah madaukakin sarki ya riko da hannayen ya ruba musu asiri duniya da lahira Allah madaukakin sarki zuriya da ya bari Allah madaukakin sarki ya kula mata ita muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa din kyawai ce da aka yi wata alheri Allah ya sa ta bi mu da muke a raye Allah ka ba mu ikon biyayya gare ka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon biyayya gare ka marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suke mana da wasiya da addu'o'i na neman aiki da samun buɗi a sana'a da al'amura na kwarai Allah ka shige musu gaba muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu kasar mu Allah ya zo da ita lafiya ba su neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana Allah madaukakin sarki ka tsara ruwa mana a cikin duniya da lahira iyayen mu Allah ya ji kansu da gafara Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فانقذنا يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. نعم. نعم. to haka da Jadi a fili. gaskiya gaskiya wannan karatu kamar yadda kai ma ka faɗa ni ma ya fi ƙarfi na tsakani da Allah ni dai abin da na sani a zaki kawai kalmar kamar yadda kai ma ka fahimta kalmar munin kalmar ake magana ba wai maganar ka buya a daki a in haka ne wanda ya kuye ya sabo da yanda ya bayyana wato wato duk babu shi wanda ya kuye da yanda ya saba wa Allah wake wanda ya fito ya bayyana shi ne kadai ya saba wa Allah ko shakka babu niwa ban da wannan fahimtar gaskiya ba mu san ina ya dosa ba amma a iya fahimta ta a tanan ce yanzu cewa da wanda ya buya daki kalmomin ake kallo ya rika fadar su na muni da wanda ya azili duk ɗaya ne kawai bambancin su shine wata kila na filin zai iya samun kamasho na wanda za su koya kamar da muka biya yanzu da wanda za su koya wanda kuma shi kadai ne kadai yayi zanubinsa amma gaskiya ban san da wannan fikiyo yayi amfani ba ko shakka babu Allah ya dakatar da mu Allah ya sa mu dace Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta